أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 26 ga watan Muharram hijira 1447 wanda ya yi daidai da ranar 21 ga watan 7 miladiya 2025 alkhairai da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abin da yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare mu muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumuddin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bani fandude jire kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul mumtahana ko suratul mumtahina wanda ajiya mun gabatar da bayanai cewa ana iya karanta ta da suratul mumtahana kama yadda imam bin kathir ya bayani kuma ana iya karanta da suratul mumtahina idan aka yi la'akari da sifar bayanin da sura ta yi na wannan mata yi a irin tambayoyin da ake musu kuma da ikon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikonsa har mun zo aya na takwas don jiya mun yi karatu har mun yi aya bakwai mun fara bayani a aya na takwas lokaci yayi inda Allah yake cewa la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din Allah subhanahu wataala ko mu'minai bai hana ku ba game da wa'innan kafirai da basu yaƙe ko ba a cikin addinin Allah bai hana musulmai su yi mu'amala ta sassacce ba da sauƙi ga kafiran da basu yaƙi musulmai a cikin addininsu ba walam yukhrijukum min diyarikum kuma su wa'innan kafiran basu fitar da ku daga cikin gidajenku ba Allah ce babu laifi game da wa'innan an tabarruhum da ku kyautata musu ku yi musu alheri da abubuwan da ya dace na mu'amala mai kyau ku yi musu wato ƙusidu ilaihim kuma ku yi musu adalci inna allaha yuhibbul muqsidina Allah subhanahu wataala yana son mutane masu yin adalci je mun yi bayani a wajen tatbiqat na wannan ayar cewa manzon tsira alaihi salatu wassalam yana mu'amala mai kyau har ga wa'inda ba musulmai ba je mun ji misali wani yaro daga cikin ayan kafirai bai da lafiya manzon tsira da kansa ya je gaida shi ya zo ya kalle shi manzo ya ce da shi ka musulunta mana yaron ya kalli mahaifansa ya kalli manzon Allah suka ce da shi kai mu manzon Allah biyayya a kai abul qasim kai mu baban qasim biyayya yaron yayin biyayya ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya karbi musulunci kaga me zamu ciro anan kyakkyawan mu'amala da manzo yake yi da wa'inda ma ba kafirai ba kuma mun kawo misali abin da ya faru na tafiyan da manzo Allah ya da sahabbansa suka buƙaci ruwa suka je a daji sai suka tarar da wata mushrika mushrika tana da ruwa a cikin salkanta kun gane salka mutanen da sai a yanka akuya ko bunsuru ko saniya ko rakumi wannan fatan sai a ɗinke shi a rinka zuba ruwa a ciki in an je sai a rataye shi da manzo Allah ya tarar da ita sai nemi ta ba su ruwan su yi amfani da su ta kuma bayar manzo Allah ya addu'a ma ruwan kowa ya amfani da shi ruwan bai rage ba manzo Allah ya ce mata kin garin ki gashi nan bai rage ba to ko kuma kowa ya bada wani abu a taimaka masa da shi kowa ya dan ɗibi abin da yake karhi ya ba su sai aka samu wani abu mai gwafi aka bata haka manzo Allah ya yi mu'amala da ita duk da yake mushrika ce ku duba ku gani yahudu khaybar yahudawan khaybara lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ci su da yaƙi gonaki na dabino suka koma hannun musulmai su yi manzo Allah ya kira ya ce ku zo ku yi aiki da sharadi ga abin da za mu ba babu lai shi sa idan kahiri yana da kuɗi kai ka iya sana'a babu da ya baka kuɗi ku yi kasuwanci ku samu kowa ya amfana kuna ku huda kamfani da wanda ba musulmi ba matukar dai bai yaƙe ka cikin addinin ka idan an makahiri da su kana iya zuwa ka bashi haƙuri amma ba ka ce Allah ya ji gan ɗan uwan shi sai da ka ce kuyi haƙuri kashi ka nuna mai baka ji daɗi ba amma dai ba ka yi mai addu'a wannan ba laifi ba ne addini mu bai hana wannan ba ta haka mu'amala da kafirai in dai kafiran ba masu neman tashi hankali ba ne addini mu bai hana mu ba sannan mun kawo mana tatbiqat din ayar lokacin da sai da na Umar manzo Allah ya bashi kyautar wani riga sai da na Umar ya ɗau wannan rigar ya aika ma ɗan uwansa kafiri wanda yake a makka ya yi amfani da wannan riga a takaice malamai suka yi saɓani shi a kan wa ma aka saukar da wannan aya ko suka ce an saukar da wannan ayan ne akan asma binti abubakar kun san sai da abubakar lokacin da ya hijira matarsa kwataila ita bata musulunta ba a makka ya barta ita Otaila ita ce babar asma'u ita ko asma'u din nan kan mu manta a tarihi ita ce wacce ta san ita kadai ta san inda manzon Allah da babanta suka boye dan kwanakin da manzo da abubakar suka yi a cikin kogo wannan asma'u ita ce ke take kai musu abinci kaga ita tun tana yarinya an taso gidan tarbiyya amma babar ta bata musulunta ba har ma ga babarta ta kawo mata ziyara ta yi mata 'yan saye-saye sai asma wata ce ni ba na bari ki shigo gidana ba ba na karbi abin da kika zo min da shi ba har sai na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ta tambaye shi sai Allah ya saukar da wannan aya la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din a a Allah bai hana ku ku yi mu'amala mai kyau ba game da kafirin da ba su yake ku a cikin addinin ku ba walam yukhrijukum min diyarikum kuma ba su hidda ku daga cikin gidajen ku ba an tabarruhun da ku kyauta musu albirru shine dukkan wani abu na alkhairi wanda rai yana so duk wani abu na kyautatawa Allah bai hana mu yi mu dan uwan mu ba ko da suna kafirai matukar ba su da mai ba su shiga al'amarin mu ba wa taqsidu ilaihim kuma ku yi musu adalci shi adalcin nan fa Allah ya yi umarni a cikin surori da dama cewa mu musulmi mu zama masu adalci. Manzo sallallahu Allah subhanahu wataala a wani guri yace ya yi halladina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillah. Ya kuma su imani ku zama masu tsayawa da adalci. Adalcin nan da shine sammai da kasai suka tsaya. Kun gane ko? Shi sa Allah subhanahu wataala yace inna Allaha yuhibbul muqsidina Allah yana son masu yin adalci kun gane ko kun san akwai al-muqsitu akwai al-qasidu al-muqsitu mai yin adalci al-qasidu tafafi kun gane ko amma al-qasiduna fa kanu li jahannama hataba al-qasiduna wanda suke bijarraru ne wanda suke taba to su wanda Allah ya so su ne al-muqsiduna Allah ya umarni da ai adalci Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa wata rana Abdullahi bin Rawaha manzo sallallahu alaihi wasallam ya aike shi gurin yahudawa ya je ya karbo haƙƙin da aka dora musu da suka ganshi sai suka yi kokari su ba shi cin hanci shine yake ba su labari yace ni fa na hito daga mutumin da nafi kowa son shi a duniya shine manzon Allah ko kuma ba wanda nake ki kamar ku amma ƙina da ku ba zai sa in ƙi muku adalci ba suka ce da shi bi haza qamatis samawati wal ard aiko da adalci ne sun mai da kasai suka tsaya idan ko da kahiri ne mutum sai masa adalci sai da na Umar yana da kane sai wani bawan Allah ya kashe kaninsa sai ga bukata ta taso wajen bawan Allah nan kuma bukatar biyan tana wajen sayyidina Umar ne ya zo ya samu sai na umar ya ce ya zo da bukata kaza da kaza da kaza sai na umar ya ce ba na son ka ba na son ganin ka ya ce sai na umar ba za ka ba to don ba ka sona ba za ka yi min adalci ba sai da umar ya ce wala zan maka adalci duk abin da haƙƙin ka zan baka kuma sai da umar ya bashi haƙƙin shi gaba ɗaya bayan ya karbi haƙƙin sai ce a to ai mace ce take buƙatar a suta ni dan ba so ne ba sai menene menene mahalli shahid mahalli shahid shine ka yi adalci ga mutum ko da ba kwa shi ne kai da shi kai kai amfani da dama ka zalunci wani Allah baya son azzalumai Allah yana son mutane masu yin adalci Allah ka sa mu mu kasance daga cikin masu yin adalci sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu labari a aya na gaba Allah ya ce inna ma yanhaakum Allahu 'anil ladina qataluukum fid din Allah subhanahu wata'ala ya hane ku da ku sadar da zumunci ko ku sadar da mu'amala mai kyau ga kafiran da suka yage ku a cikin addininku wa akhrajukum min diyarikum kuma suka fitar da ku daga cikin gidajenku wa zaharu ala ikhrajikum kuma suka taimaka akan fitar da ku daga cikin gidajenku sune mushrikan makka an tawallawkum Allah subhanahu wata'ala ya hana ku nuna musu kauna kada ku jibanci al'amarinsu waman ya tawallahun duk wanda ya jibance su ya nuna musu soyayya fa'ula'ika hun zalimu na tuwannan su ne azzalimai tun ga ayar tana komawa can baya inda mun kawo mana tarihin haɗib bin abi baltata wanda shi ba da mummunan niyya ba ya nuna wa kafiran makka duk da suna kafirai yana son su amma ya yi kuskure shi ne sai Allah ya ƙara maimaitawa cewa baya kamata ga mumini wanda kafirai suka nuna mai kahirci saboda ƙiyayya har suka kore ka daga cikin gidanka ka nuna musu kawana ko ‘yar kaɗanci ba ruwanka da su kun gane misali ko Allah ya mana jagora shi ne Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari a aya na gaba ya yi halali na amanu ya ku masu imani haka ne ko? idan ja akumul mu'minatu idan mu'minai mata suka yi hijira suka zo wajenku famtahinu hunna ku jarraba su ku yi bincike ku tabbatar da shin su musulmai ne na hakika ko ba musulmai ba ne amma ku yi bincike na zahiri amma abin da yake koyi a bar ma'alla Allahu a'lamu bi imanihi na kashi ko Allah ce shine yafi kowa sanin imaninsa in ma ba da gaske suke bi shi dai Allah ya sani ku dai ku yi aiki da zahiri fa in alimtumuhunna mu'minatin in kuka zantin zatanku ya rinjaya akan cewa su mu'minai ne fala tarji'uhunna ila al-kuffari ka kuma da su wajen kafirai fa in alimtumuhunna al-ilmu bi ma'ana al-yaqin kuna tare da ni a ƙur'ani gaba ɗaya al'ilmu ya ce bi ma'anar yaƙin ila fi hadal makan nan ne kaɗai al'ilmu ja a bi ma'ana galibatun zan fa'in alimtumuhun ai fa'in galaba ala zannikum inda aiko ku tabbatar ba kun dai sun dai ce mummune ne amma yana kuka da tabbas to Allah ya ce idan ma'ana zuciyarku ta karkata ta rinjaya cewa mummune ne wala tarji'uhun ila al-kuffar ka kuma da su zuwa ga kafirai ana tare da ni Allah ya samu lafiya ilahun hillul lahu su fa matayen ba su halasta ga mazan su kafirai mutukar mace ta musulunta miji yana kan kafirci to bai halasta a wurinsu wala hum yahilluna lahun su ma maza ba su halasta ga mataye mushriki bai auren musulma musulma ba ta auren mushriki da zaran kafirci ya shiga tsakanin ɗayan biyun to aure yaron ko da miji bai ce ya saki ba in mace ta kafirci ko da miji bai ce ya sake ta ba to auren su yaron in miji ya kafirci ko da mace ba ta ji miji ya sake ta ba auren su yaron ana tare ne Allah subhanahu wataala yake cewa wa atuhum ma anfaqu su mazaje kafirai in matansu sun zo sun shigo hannu suka biyo matayen to kada ku mai da mataye zuwa gare su ku dai tambaye su nawa suka kashe kudin sadaki ku biya su sadakin su idan matayen sun gama idda ko sun yi istibra'i an tabbatar da ba sa da ciki wala junaha alaikum an tankihuhunna ku mu'minai babu lahi ku aure wa'annan matayen da suka yi hijira suka iske ku amma fa da sharadi menene sharadin idan ataytumuhunna ujurahunna in kun ba su sadakin su sai ka ba da sadaki sannan ya zama auren ku ya tabbata wala tumsiku bi ismil kawafiri ku mu'mine kada ku yi da igiya na kafirci kawafir jami'i ne na kafira kafira kafira guda daya kawafir kafirai mata da yawa to kada ku rike su a matsayin matayen aure a gurin ku matukar kun musulunta su ba su musulunta ba was'alu ma anfaqtum ku mu'minai ku nemi kafirai in matan ku sun kafirce sun koma cikin kafirai ku neme su abinda kun ka kashe su ba ku su rike matayen wala yas'alu ma anfaqu su ma kafirai su tambaye ku abinda suka kashe ku ba su zalikum hukumullah wannan shine hukuncin Allah a gare ku da shi za ku yi aiki yahkumu bainakum Allah yana yin hukunci a tsakaninku ne da ku da kafiran wallahu alimun hakimun Allah masani ne mai hikima su mai sun yi aiki da hukuncin Allah kamar yadda kafirai sun ki yin aiki da hukuncin Allah Allah ya samu dace kun ga wannan ayar abinda zai sa ka gane inda aka dosa guda ne in an koma akan asbabun nuzul na sauka wannan aya kan mu manta mu koma tarihi lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallama yayi shiri zai je umara garin makka da sahabbansa ya zo daidai hudaibiya kahirai suka tare suka ce lalle lalle ba zai ta yi ba in kuwa ya sai an yi fara nan abin ya yi kiki ga kade nan aka tsaya aka yi sulhu shi yasa ake shi da shi sulhul hudaibiya wannan sulhun da aka yi yana da bunut guda hudu ma'ana an rubuta muhimman maganganu guda hudu wanda su musulmai manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya wakilce su su kuma sun sa su hayar bin amma na manta ba shi ne ya wakilci kafirai a wannan tsari da an kai abu na farko daga cikin abubuwan da an ka rubuta cewa za a tsayar da yaƙi tsakanin musulmai da kafirai tsawon shekara goma bukagar ƙasa da ƙasa ba in suna yaƙi sai a ce yanzu za a tsagaita wuta ba na wata guda ko na wata biyu ko na shekara aina aka samu wannan duk karantarwar musulunci ce yana daga cikin sulhul hudaybiya da aka yi mana in kai kaga maslaha taka ni ma ni hango wata maslaha muna faɗa sai in ce to ni da kai mu daina faɗa mu tai mu yi shiri sai da da shekara goma a to ai faɗa sai in kaga tana gyara ka sai ka ce kai ka ta kai shiri ni ma in gyara sadda ni to zan yaƙe ka ni ga kahi shiri sai a wasa waɗannan yawa bai yi kun je ɗaya abin da an ka rubuta abu na biyu suka rubuta cewa an yarji annabi sallallahu alaihi wasallama ila amin muqbil mazala ya dawo shekara mai zuwa suka ce ko rubuta ku musulmai bana dai mun hana ku amma shekara mai zuwa ku dawo aka rubuta wani abu nawa aka rubuta abu biyu na uku sauran ƙabilu wanda yake so ya shiga ƙarƙashin jagorancin su kafirai ba wanda ya shi hana shi wanda yake so ya bi jagorancin manzon Allah musulmai suka ce sun yadda za da ce shi ma ya yadda an karu sai na hudu sai suka ce duk wanda daga cikin kahirai ya yi hijira yadda yi inda musulmai kamar in ka ganan ba ta yi ma daɗi sai ka ta yi inda manzon Allah to manzon Allah dole ya dawo musu da kai kina in ka hijira ka tahi sai su aika su ce manzo Allah ya mai kashe ka kuma dole a dawo da kai amma wanda duk ya kafurci daga cikin musulmai yadda gurin shi to su za su rike shi ne kun gane misali yanzu sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a rubuta an ka rubuta in ka san wata baka san wata ba to wajen rubutun sai aka yi amfani da lafazin maza cewa in namiji ya yi hijira daga cikin kahirai yadda ya inda mazan Allah a dawo da shi amma in wani namiji ya yi hijira daga gurin manzo Allah ya zaka inda su sun samu ƙari manzo Allah bai da dama ya karbe manzo Allah ya ce a rubuta an ka rubuta amma ba a sa da mace ba ba a sa da mata ba to ana nan sai umu kulsum binti ƙwaƙwabat bin abi mu'ayi ƙwaƙwabat bin abi mu'ayi da mun sha ba ku tarihin shi na daga cikin makiya manzon Allah to sai ga shi ƴarsa ta yi hijira ta salale ta bi su manzon Allah sallallahu alaihi kuma da tattahi ba ita kadai tattahi ba ta tahi da imaratu da kuma alwalit kannanta guda biyu labari ya kawo makafaran makka cewa ai yarinya nan ta san ci har ma ta kai suka ce a ai sai ta dawo to sannan ne hankalinsu ya dawo sai suka tura cewa a dawo musu da waɗannan mutane da suka suka hijira to ita ta musulunta sai manzo Allah ya ce ke da kin musulunta kan ba mu maida ki amma wai ina a maida musu su sai suka ce a ai ita ma sai an dawo da ita to sai Allah ya saukar da wannan aya ce ayu alladhina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratan famtahinuhunna an gane ayar ko ku masu imani mun dai mata suka yi hijira mu'mine suka zo gurin ku ka ku dawo da su ku rike su me za ku yi kawai ku bincike su ku gano musulmin ne e ku riƙe su ƙorani da ya ce ku jarraba su bai hudu wani irin kesiyon za a yi musu ba shi yasa malamai suka yi saɓani in mace ta yiwu ta ce muku ni garin mukahirai ne in ni koma kashe ne za su yi na gudo ne na ɗauki musulunci in kaza kaza to ku jarraba ta to ba mu da kesiyon tsayayya game da jarraba da za a yi shi sa ya zama to kesiyon mafi ƙarhi shine ku rantsar da ita Allah ki rantse da Allah ke musulma ne in ta ce ta rantse da Allah ita musulma ce ku tsaya a nan ko ku yi aiki da zahiri abin da ya koyi ku bar ma Allah isa Allah ya ce famtahinuhunna ku jarrabe su kun gani jarrabawa ta zahiri ko Allahu a'lamu bi imanihinna Allah subhanahu wata'ala shine yafi kowa sani game da menene sani da imanin su inda gaske suke in ba da gaske suke ba a koko kalla da kyau in kana bin ƙorani dakin dakin kana iya cin wasu abubuwa don shi babu abin da ya bari da ake magana waɗanda suka yi hijira maza sun yi hijira ko ba su yi hijira ba akwai wani namiji da aka ce in yi hijira a jarrabe shi babu amma mata yi an ce in sun hijira ku bincike su ku tabbatar da gaske ne ko ba da gaske ba ne ni ko ta tambaya misa Allah ya ce in mata ne suka yi hijira a jarrabe su amma maza ka a jarrabe su a gane su tambaya na ya hito hili me yasa so amsar shine saboda su maza Allah ya gaya mana halin su Allah ya ce mana maza in sun yi hijira su kan da gaske ne hijirar su amma ta mata yana iya ba da gaske bane kan mu manta Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu Allah ya ce ulaika hum menene humus sadiquna su dai wa'annan talakawan da suka yi hijira suka bar gidajensu da dukiyoyinsu suna neman falalar Allah subhanahu wata'ala da kuma bin manzonsa Allah ya ce suna taimakawa addinin Allah da addinin manzonsa su kan wa'annan ula'ika humus sadiquna duka mahajirai maza Allah ya ce masu gaskiya ne kenan inda Allah ya bada shaida su masu gaskiya ne babu bukata a jarraba su amma su mataye akwai yiwuwar rauninsu ya sa ta yi hijira don son wani ko don kwaɗayen wani abu ko don wani dalili shi ne sai Allah ya ce su ma a jarraba su shi kenan Allah madaukin sarki ya mun jagora shi yasa sai Allah ya ce fa in alimtumuhunna muna maimaitawa ne fa in alimtumuhunna mu'minatin na riga na muna bayani in yarin jaya a gurin ku cewa mu'minai ne to fala tarji'uhunna ila al-kufar ku mai da su a wajen kafirai to kun ji abin da ya kawo wannan magana su kafirai da ma sun zura ido in ma mace ta yi hijira a maida ta yana ce a'a in mace ta yi hijira in dai musulma ce wancan rubutu banda ita ku rike ta kak ku maida ta gurin kafirai fala tarji'uhunna ila al-kuffari in suka zo suka ce ai bu mu haka da ku sai ku ce ko bu mu haka ba ga yadda Allah ya ce ayi shikenan me yasa saboda Allah ya hana musulmi ya auri mushrika kamar yadda Allah ya hana wa mushrika ta auri musulmi wala tankihul mushrikati hatta menene hatta yu'minna ku mu'mine ku auri mataye mushrikai sai in sun yi imani ta yadda Allah ya hana to duk wanda ya riga ya kafirta babu aure tsakani Allah madaukin sarki ya samu dace shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa faratar ji'uhunna illal kufara nan ne muke ko la hunna illul lahum wa la hum yahilluna lahum su maza ai su mata ba sa halasta ga mazan su kafirai kamar yadda mata yi musulmi ba sa halasta ga maza kafirai kowanne baya halasta da wani isa Allah ce la hunna hillul lahum su mataye mushrikai ba sa halasta eh su mataye musulmai ba sa halasta ga mazaje mushrikai wala hum yahilluna lahunna su ma mazaje mushrikai baya halasta su zamo mazaje ga mataye mu'mini wasu maluma suka ce hadhihi al-aya nasikhatun lima qabla al-islam ko kuma ya zamanto qabla al-hijra kafin a yi hijira yana iya yiwa mutum in ya musulunta ya zauna da matashi amma daga baya da aka hijira sai aka soke da wannan inda kamar yadda tarihi ya nuna ruƙayyatu da umu kulfum su ne suka auri ‘ya'yayen abu lahab utuba da utaiba su suka auri ɗayan manzon Allah ita ruƙayya da ummu kulthum mazajen su nada ɗayan abu lahab ne wan gari abu lahab da ake cewa tabbace da abi lahabin mutabba dangantaka shi da manzon Allah ba ta wasa bace fa har ta kai ƴaƴansa suke aure da ƴaƴa biyu na manzon Allah da ruƙayya da ummul kulthum amma lokacin da musulunci ya bayyana sai ƴaƴan manzon Allah biyu suka yi imani sai suka rabu da ‘ya'ayan shi abu lahab kamar yadda zainab binti rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ta zauwaje tafiya bil as bin rabe ita kuma zainab ɗin manzon Allah ita take aure da abu as bin rabe kafin ya musulunta ita ma da ta yi hijira auren sayar rabu sai da na abubakar yana aure da utaila lokacin da ya yi hijira aure ya yanki sai da umar shi ma yana aure da mataye guda biyu lokacin da ya hijira ba su musulunta ba shi ma sai ya rabu da su ya rabu da su kina Allah ya hana aure tsakanin mushrika da musulmi haka musulmi da mushrika babu aure tsakaninsu sai dai ahlul kitab su kan mushrikai ne amma Allah ya ce a aure su kun ga da misali ko wanda ya ce Uzair ibn Allah Isa ibn Allah akwai shirka da ta kai wannan wanda suka ce Isa Allah ne suka bauta ma wani Allah shin su mushrikai ne ko ba mushrikai bane kenan ahlul kitabi kafirai ne mushrikai ne dan ku bambanta akwai kahiri mushriki akwai wanda yake kahiri ne ba mushriki ba shi yasa duk duk mushriki kahiri ne amma ba kowane kahiri bane mushriki ana tare da ni duk janar soja ne amma kun ba kowane soja bane janar an gane hausa ko eh kenan duk mushriki kahiri ne ba kowane kahiri bane mushriki to su ahlul kitabi inda sun bauta wani Allah su masu zama mushrikai kuma ga su kafirai amma Allah ya halasta aure tsakanin mu da su kuma shi ma din mu ne zamu aure matayen su ba mazan su su aure matayen mu ba al-islam ya alu wala yula ali Allah ya mana jagora shine sai Allah ya ci gaba da ba mu labari yake cewa wa atuhum ma anfaqu ko ba su abin da suka ciyar ma'ana idan mutum mata shi ta yi hijira kahiri ta musulunta ta zaka inda ku ya zo ya tsaye ce to shi wallahi bai yadda sai an bashi mata shi to ku ga mai a'a wannan magana ba ta taso ba kawai nawa ka kashe kuɗin sadaki a baka ka taika aure wata amma waggare ba ta koma wurin ka sannan Allah subhanahu wataala ya ce wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataytumuhunna ujurahunna babu laifi gare ku ko musulmai ku aure su in kun ba su sadakinsu mana in ta yi zaman idda ta kare to babu laifi kuna iya ku menene ku aure su to in ba ta gama idda ba mijin ya zo yin musulun tafa ta zama matashi wasu malamai suka ce sai an saka ɗaurin aure wasu suka ce a ba sai an saka ɗaurin aure ba wancan auren ma ya yi sai su zama abin shi wala tumsiku bi yashamil kawafiri kada ku yi riko da igiyan aure na kafirai mataye mana ka ku rike su a matsayin matayen aure matukar kun musulunta su ku su musulunta ba was'alu ma anfaqtum ku mu'minai ku nemi kafirai su ba ku abin da kuka ciyar kuka kashe yayin da kuka aure matayen ku da suka kafirci wal yas'alu ma anfaqu su kuma kafirai in matansu sun zo wajen ku a matsayin sun musulunta kada ku maida musu matayen nan musulmi su dai tambaye menene suka kashe ku ba su an fahimci hausa zalikum hukmullah wannan shine hukuncin Allah da yayi bayani a gare ku dukkan ku ya hukumu bainakum Allah yana hukunci a tsakanin ku wallahu alimun hakim Allah subhanahu wataala masani ne kuma mai hikima to wannan aya da zamu karanta a yanzu tana nuna mana cewa wannan hukunci musulmai sun yi amfani da shi amma kahirai sun ƙin aiki da shi don su kahirai sai su zo su ce sun kashe kaza a basu amma idan wata ta kafirce ta tai wajensu aka ce an kashe kaza sai su ki basuwa da suka yi haka misali ce ku rabu da su ga yadda za a yi kun san wata ba ku san wata ba wa in fatakum shay'un min azwajikum idan wasu daga cikin matayenku shay bi ma'ana ba'd ayyawa in kuna ta da ni ko idan wasu daga cikin matayen ku suka kubce muku suka koma wajen kafirai ilal kufar zuwa wajen kafirai fa aqabatum kuka yi yaki da wa'ancan kafirai kuka samu ganima har matayen ku suka shigo ciki ko kuma kuka samu wani abu daga wajen wa'annan kafiran fa atul ladina zahabat azwajuhum mithla ma anfaqu to cikin wannan ganimar ku baiwa wa'inda matayensu suka kubuce musu gwargwadon abinda suka kashe su je su aure su mataye wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun ku ji tsoron Allah wanda kuka imani da shi Allah madaukin sarki ya samu lashi kun gane cikin wannan aya in kuka je wajen kafirai kuka ce a ba ku abinda kuka kashe sun ka kiya sai ta hada kuka je kuka yi yaƙi kuka samu ganima in an zo kafin a raba ganima sai a ce wane da wane da wane matayensu sun kufce musu sun tahi kuma ba a samu abin da an ka ba su ba to ku sani kafin a raba ganima Allah ya ce mu tambayi su nawa sun ka kashe cikin ganima sai mu ɗiba mu ba su su je su aure wasu mataye abin da ya sauro kuma sai a raba mu sojojin da suka je yaki a ga tsari sai musulunci ko? baitulmalin musulunci ne zai yi kamar da yake cewa ko ba su abin da sun kashe ko? ya ce waye ne zai biya hukumar musulunci ce za ta bayar su ma in sun ta yi karɓa su ma musulmai hukumar kahircin ce za a nemi ta kawo kenan shi yasa musulmai su zauna ba su da asusu akwai kuskure ya kamata kullum muna da ɗan asusu da muke aji ya taro sisi in wani abu ya taso sai a yi amfani da shi amma muna zaune kullum ba mu da ɗan wani abu da muke ajiyewa sai wani abu ya taso ya gagare mu ya kamata ya zama muna da wannan tsari kada mutane su ga kamar takura musu ake yi a'a tsari na musulunci bai kamata a zauna kara zobe ba mutane sun kai goma ashirin ya kamata kuna da wani dan asusu da kuke ajiye wani abu wata rana zai muku amfani Allah ya muni jagora Allah ya ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi wannan yana daga cikin girmamawa da Allah yake ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in za a magana da shi ba a kiransa da sunansa kamar da Allah ce ya Musa ya Haruna ya Adamu ya Isa ibn Maryam Allah zai kira manzon sai da ce ya ayyuhan nabi ya ayyuhar rasul Allah ce ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi idan ja'aka almu'minatu idan mataye mu'mine suka zo wajenka yubayyinaka ala alla yushrikna billah shay'an suka yi mubaya'a da kai cewa ba sa hada Allah da wani wala yasrikna kuma ba sa yin sata wala yaznina ba sa yin zina wala ya ƙutulna auladahunna ba sa kashe ‘ya'yayensu, wala ya ci na bihurtanin kuma ba sa zuwa da ƙirƙiran ƙarya yaftari na hubai na aidihin na wa'arjulhin da za su rinka ƙirƙira shi a hannayensu da kuma kafafuwansu. Wala ya ci na kafi ma'arufin ba sa kuma saba ma a dukkan wani abu na alheri da ka umarci su da shi, ba baye hunna kai musu mubaya'a, wasu ta gafir lahunna Allah, ka roƙa musu Allah gafara, inna Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai jin kai ne Allah madaukin sarki ya samu dacewa nan da Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nabi ya kai annabi da ja'aka almu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikna billah suna ma mubaya'a akan cewa ba sa yin shirka ga Allah yana bayani a lokacin da aka yi fathu makka fatahu makka fal makka futihat unwa an bude ta ne da makami lokacin da maza suka kara nasu mubaya mata su ma suka zo suka yi mubaya daga cikin wanda suka zo mubaya akwai hind matar abu sufyan wacce ta yi kulle-kullen da aka kashe hamza amin manzon allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da za ta zo sai ta rufe fuskarta da suka zo manzala ya musu mubaya'a cewa su yi mubaya'a kan cewa ba za su haɗa Allah da wani ba ba za su yi sata ba nan kan hindu ta kasa yin shiru sai da ta yi magana ta ce shi ba za a yi sata ba to in miji ya zamanto marowaci ne ba kun san hadisi ko abu sufiyani da ya je neman auren wata ta zo ta gaya wa manzala ta ce maza sun zo nema na aure da wane da wane da wane daga ciki hadda akwai hadda Abu Sufyan zalai ce ta Abu Sufyan ho marubuci ne marubuci ne shi tsabar rowa matar shi ma bai iya ci shi ta yadda ya kamata to da aka zo ana yin mubaya da ta ji an ce banda sata sai ta ce banda mishin banda sata ta ce wa zala ta ni wallahi miji na marubuci ne in ba na hada da sata ba ko ƴaƴan shi bai iya ci su sai mu zala ce da ita khudhi ma yakfiki wa baniki bil ma'ruf ki karɓa ko bai sani ba ki ɗiba abinda zai ishe ki da na yayanki gwargwato babu dai abu sufiya ne yana ji sai ya ce ke da yau da tsofar sata da ke mi da safo da zaki dinda ya hemi Allah ya zama razi kun ga ɗabi'a jama'a ko da mutum da ɗabi'a shi shi wai yana daga cikin sabon manzon Allah kuma mai kuɗi ne na gaske me yake nuna muku Abu Sufyan yana da kuɗi tarihin da muka karanta na gazotu Uhud da za a yi Uhud bayan an yi Badar sama da mutum 500 abu sufiyan ya ɗauki nauyinsu ya zuba musu kuɗi don aji a ɗauko fansar abin da aka yi musu a badar ba a ƙarfi mai kuɗi ba ne to amma madawaci ne ko nama mai gidan shi bai iya sata haka Allah ya gaya mutane kenan Allah ya mutum madawaci kaka ce bai da imani akwai imani ka san masu imani kala kala ne an siffanta muna wani kamar inuwar mangoro yake kaga mangoro ga ƴaƴa ka sha ƴaƴa in ka hau komai bai ci ma ka shiga inuwa bai ci ma komai wani mu'mini haka yake wani ko kamar iccen magarya yake ga imani amma wala bai da dadin mu'amala dan kuskure ka dan kai masa wala bai hakuri sai ya nuna ba ka je ka shiga cikin magarya sai ka rufe ido da wasa dai ka damke ta haka wai ba ta iya cewa wasa kake yi a'a kai tsaye za ta kai babarta ne Allah ya wani jagora to haka haka ɗabi'a mutane su sai sa ake son mu rinka mu'amala a tare in aka san halin mutum kada ka aibanta shi da yana da hali kaza kuma kana yana ewa kana da wani hali wanda bai da shi haka Allah yake yi mutane daga cewa ni ai bai da imani cikin sabon mu akwai wannan mu koma karatun mu shikenan wala yasrikna ko kada su yi sata daga ƙarshe dai mun je abin da ya gabata da wa'annan mata yi bula ya zini na ba sa yin zina inda ta ce yanzu ya mata na iya yin zina ya su mamaki masu ke a ce mace ba baiwa ba ta yi zina ita hindu mamaki take har tana tambaya ka ce ana samu a she lalacewa ne da babanki da babarki kowa ya san mahaifinki ko ya san mahaifiyarki ba fage cikin shege ba ki yi zina wannan rashin kumya ne da lalaci ‘ya'ya na gari wannan abin suna ma ɗaukan ma baiwa amma sai ga lalacewa ya kai ana ganin mayan wannan abin ba na hiba ne ana ba su irin wannan abin wula ya kutu na aula da hunna ba sa karkashe ‘ya'yayensu mana in sun yi ciki yana ɗaukan ma'anar ba sa kashe ciki wata inda ta yi ciki sai ta yi ƙoƙari ta sha kwayar da za ta sha don ta zo da shi ko kuma ta faɗi da gangan saman cikin ya lalace ya zube suna yin wannan ko kuma wata ba son ta aihu da mijinta da ɗaya da ta ga ta ɗauki ciki sai ta zube bai kamata wani ya kawo min ƙarar matarsa ta ɗau ciki so biyar tana zubda shi wai saboda tana son ta samu bak ba ta yadda ta aihu da shi sai ta samu bak to 'ya'ya biyar kin zuna wasu ne su kaɗai ne za ki aihu don sai ki samu baka ɗin kuma ciki ki samuwa kuma ki zo kina malamai ku samu na addu'a kin kashe kan sannan wala menene wala ya ci na bi buhutanin yaftari na hu bai na aidihi na wa arjulihin ba sa zuwa da girgijan ƙarya mana buhutan nan ba sa jingina ɗan wani zuwa ga mijinsu ba sa jingina ɗan wani zuwa ga mijinsu an gane misali ko? kamar wata da mijinta sun samu an samu ɗan rigima ta haɗa su ne da ƙarshe har ya kai aka je da kita wajen bincike sai da aka yi bincike sai aka gano shi yana ta hayane a shi ɗan ma ba na shi ba ne ɗan ma ba na shi ba ne kinin kada ke jingino ɗa na wani ke kai ma wani kuma san yanzu abin da mata suke yi kenan ma in mace tana son ka matan aure suna yi ‘yan mata ma suna yi sai ta ga tu hanyar da za ta bi ka yi lalata da ita sai ta bi ka dai lalata da ita so guda in ta samu ka yi lalata da ita so guda to duk yadda za a yi ko kare ne za ta bi shi mata ciki sai ta bi ta samu ciki eh waya miki ciki hatta dai take ji wani na yi miki a'a ba ni na ba ni so guda ɗaya mun karu da ke ai na ai kuma shi ke sai ai ma guda da kai ba ga wani haka ma matan aure wata da ka aure ta ta fahimci lalle baka aihuwa kokarin da za ta yi kowane ne ta am- ta yi mu'amala da shi dan ta samu ɗa gare ka su mata ba komai bane mace wallahi in tana son ka dan an ci kaya mata ciki na banza kai ne gajin ho ba daɗi ba, ita ba ruwanta ba dai kai na ba to shikenan to masu imani ba su yin wannan kuma Allah ya hana su yi wannan kada su yi wannan wala ya sai naka fi ma'rufin ba sa saba ma a cikin abin da yake na alheri ne irin wa'inda mata na ce fa bayi hunna kai mu- kai musu mubaya wastaghfir lahunna Allah ka roka musu gafarar Allah inna Allah ghafurur rahim Allah subhanahu wataala mai gafara ne kuma mai jinkai ne ya ayyuhan ladina amanu ya ku masu imani la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alaihim kada ku nuna kauna ga mutanen da Allah ya yi hushi da su kad ya isu min al-akhirati su fa wa'annan mutane da kuke nuna kauna da su sun yanke tsammani game da samun lahira kama ya isa kuffaru kama da kafirai wa'anda suke min ashabil quburi wa'anda suke cikin kaburbura kama da suka yanke tsammani daga samun rahmar Allah Allah madaukin sarki ya mana jagora kun san malamai suka ce an saukar da wannan aya ne akan mu'minai masu rauni sai su je suna ba yahudawa ta- tarihin musulunci don a ɗan san musu wani abu ai an yi kaza an yi kaza kenan sai a ɗan ba su wani ɗan abu su su dawo to Allah ya ce ku daina wannan la tatawallaw qauman ghadiba Allahu alayhi kada ku nuna soyayya ga mutanen da Allah ya hushe da shi su fa wa'annan mutane in ba ku sani ba qad ya'isu min al-akhirati sun ɗebe tsammani game da samun ranar lahira kun gane ko kama ya'isal kuffar min ashabil quburi kamar yadda kafirai na cikin kaburbura suka ɗebe tsammani da rahamar Allah in an ce ma zaman kabari yana da daɗi kana deji ne baka ganewa sai ka mutu kuma yin an ce zaman kabari yana da matsala ba ka gane sai dai ka mutu to shi allan da ya san duniya ya san lahira shi yake cewa kafiran da suke cikin kabari a yanzu sun tabbatar ba su ba samun rahamar Allah to kamar yadda waɗannan kafirai suka tabbatar da ba su ba samun rahamar Allah waɗanda da kuka rika su ma sun ɗebe tsammani daga samun rahamar Allah kai jama'a kowa ya gyara yayi menene ya sani kon lalata ya sani da haka abun abu da yake Allah subhanahu wataala ya muna jagora inda muka yi daidai Allah ya ba mu nada inda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana mala Ismail akwai lokaci to ina ganin nan za mu takaita gobe Allah ya kai rai sai mu je suratul saf abinda muka yi daidai Allah ya ba mu nada inda muka yi kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk